abin da ku da kyau muna gode masa muna ƙara neman agajinsa Allah ka agaje mu duniyar mu da lahirar kamar yadda yan uwa suka sani yau muna 25 ga wannan wata na Ramadan kuma shine rana na ƙarshe don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda babban malamin mu kuma cikin na wannan masallacin Sheikh Adam Muhammad Albani Gombe yake gabatarwa wanda za mu dakatar da shi sai kuma shekara mai zuwa idan Allah ya sa muna cikin rayuwa muna roƙon Allah ya azurta mu da aran rayuwar ta ta kai zuwa shekara mai zuwa a kamar yadda kwamiti muka tsara yau jawabai ne za a gabatar takaitattu wanda insha Allah ba zai wuce lokacin da aka saba tashi domin kowa ya samu ya gabatar da usurinsa ba akwai yan uwa da muke da su malaman amma kafin nan akwai alarama malam abubakar suleiman afulati al-lu'ulu'i zai zo ya dan rera mana kira'a na minti biyu zuwa uku sannan sai mu gaici ɗaya daga cikin malamin shi ma mu zo ba shi kwada minti biyar akar maka Allah bismillah ka zauna zauna kuje da shehi ni ta min girma ne zan yi ciki ba ba ba ko ne na dan garu kaɗan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتشر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
جزاكم الله خيرا على رمى Suleiman Abubakar Abubakar Suleiman Al-Lati Allah ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya sa yadda kare da wannan Qur'ani a wannan guri a aljanna ta shaka ce ka karanta wannan Qur'ani wanda zai gabatar mana da jawabi na gaba insha Allah akwai shine daya daga cikin na'iban limamin na wannan masallaci shine dr abubakar idris talle malami a jami'ar kashare wanda zai zo ya gabatar da jawabinsa kuma na ibn imam na wannan masallaci a karmaka allahu fala tafaddal ma'zuran mashkuran
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد muna ƙara mika godiya ga Allah ta'ala da ya nuna mana rana irin ta yau ya kuma ba mu damar halarta kamar haka babu shakka muna ƙara gode mishi muna kuma ƙara tsarkake sunayensa masu tsarki haka muna addu'a da babban murya yadda Allah ta'ala ya ba mu damar halarta haka Allah ta'ala ya kalle mu da kallon rahama ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairin duniya da lahira haka kuma muna roƙonsa da ya kalle mu da kallon rahama ya gafarta mana zunubanmu ya sanya mu cikin waɗanda yake yantawa a cikin wannan watan tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta abun sonmu abun koyinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗaya bayan haka babu shakka muna mika godiya ta musamman ga shi malam malam albani karatuttuka da aka yi ta yi tun daga farkon ramadana zuwa yau idan aka lura lokacin da aka soma karatu a suratul hadid bara kenan zuwa bana an gama suratul hadid to lura da irin mutanen da suke halartar wannan karatu sai nake ganin akwai darasi babba duk da dai darussa manya-manya ne a cikin surar amma ga wani abu guda ɗaya da nake so in ja hankalinmu a kai shine abin da ya shafi gaskiya gaskiya akwai buƙatar kowa ya zama mai gaskiya da manyanmu da ƙanananmu kowa ya zama mai gaskiya misali ɗalibai na ilimi ko ilimin addini ne ko, iz- ko, ko, ko ilimin abin da ya shafi karatun boko ya zama na akwai gaskiya haka ɗalibai waɗanda suke sun soma zama masu da'awa sun soma zama malamai su ma akwai buƙatar su zamo masu gaskiya da su kansu waɗanda suke yanzu malamai ne masu da'awa akwai dai buƙatar gaskiya ikon Allah idan aka rasa gaskiyar to shikenan Allah ta'ala sai ya cire albarka a cikin duk abin da ake yi saboda haka sai mu koma kenan mu zamo al'ummar da ba ta da gaskiya kenan al'ummar da ba ta da albarka la qaddar Allah Allah ta'ala ya kiyaye ana cewa lokacin da Allah ta'ala ya yi magana yana cewar innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun wannan kam kowa ya san fasarar wannan ayar ina tuna bara da aka yi karatu a suratul hujurat Allah ta'ala yana maganar abin sani kawai innamal mu'minuna waɗanda suke mu'minai musulmai mu'minai a wurin Allah ta'ala su ne alladhina innamal mu'minuna alladhina amanu billahi su ne waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulahu kuma suka yi imani da manzon Allah thumma lam yartabu sa'annan ba su yi shakka ba ba su yi kokonto ba sannan wajahadu bi amwalihim suka yi ƙoƙari suka yi abin da za su iya yi na jihadi da dukiyarsu dukiyoyinsu da kuma su kansu Allah a ƙarshe sai ce ula'ika humus sadiqun to abin da nake so mu lura a ƙarshe imani da Allah imani da manzon Allah jihadi da dukiya jihadi da kai sai Allah ta'ala ya ce duk wanda ya yi wannan ya zama me yana daga cikin as-sadiqun masu gaskiya masu gaskiya wanda za su ci nasarar rayuwarsu ta duniya kuma za su ci nasarar rayuwarsu ta lahira lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ta'ala an samu rikici kace na ce wane ne zai zama khalifa na farko a tsakanin mutanen makka da mutanen madina wannan alhamdulillah kowa ya san wannan mutanen madina suna ganin su ne suka fi cancantar su ba da khalifa na farko a musulunci saboda irin ƙoƙari da suka yi wa musulunci irin gudumawar da suka ba addinin musulunci to sai aka samu mutanen makka su kuma suna ganin su suka fi cancantar su fitar da khalifa na farko su ma saboda ƙoƙari da suka yi aka samu kace na ce to sai sayidina abubakar radiyallahu anhu ya tashi ga mutanen makka ga mutanen madina shi kuma sayidina abubakar ai yana bangaren mutanen ina ne mutanen ina mutanen makka sayidina abubakar ya tabbatar ma mutanen madina ayoyi ayoyi to ga irin ta nan haba ayoyin da suke tabbatar da daraja da kimar mutanen madina a wannan lokacin ma malaman ulumul qur'an suna cewa yana daga cikin dalilai da ke tabbatar da sayyiduna abubakar mahaddacin alkur'ani ne babu ayar da ta yi maganar darajar mutanen madina ko a kaikaice ko kai tsaye face sai da sayyiduna abubakar ya fito da ita ya faɗa ya faɗa ƙarshe sai ya rufe da ku mutanen madina 'yan uwanmu muna yaba muku muna yaba muku allah ta'ala ya yi muku take ya ba ku take ku ne almuflihuna yana cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سبب هكا كوني المفلحون مو كما ya ja ayoyi su kuma mutanen madina mutanen makka nan ma babu ayar da ta yi maganar mutanen makka a kaikaice ko kai tsaye sai da sayiduna abubakar ya fito da ita ƙarshe sai ya ce mu kuma allah ta'ala yana ce da mu للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم ال... أولئك هم ال... هم الصادقون أولئك هم الصادقون to sai sayyidina abubakar ya ce ku Allah ya yabe ku ya yi muku take ku ne almuflihuna masu cin nasara duniya da lahira mu kuma mutanen makka Allah ya yi mana take ya ba mu take as-sadiquna masu gaskiya masu gaskiya ya ce to sai mu duba mu gani da almuflihun da asadiqun idan suka haɗu wane ne ya kamata ya zama shugaba ga almuflihun mutanen ina kenan madina da kuma asadiqun mutanen makka wane ne ya kamata ya zama shugaba to sai ya sake jawo wata aya da take cewa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا كوما إيماني دكا da mutanen makkan da mutanen madinan ku ji tsoron Allah ku haɗa kai ku haɗa kai da suwa as-sadiqina kenan ku bi waɗanda suke masu gaskiya anan ne sayyidina abubakar ya ce to kun gani mu ne muka fi cancantar mu fitar da shugaba mu ne za mu fitar da shugaba saboda haka aka samu shugaba daga cikin mutanen makka ina ƙara maimaitawa akwai buƙatar kowannen mu ya zama mai gaskiya ta kowane ɓangare a harkar karatu da kake yi ka zama mai gaskiya a saboda ƙurewar lokaci wani zai ce to me yasa nake ta maganar gaskiya da na fayyace rashin gaskiyar a duk ɓangarori na rayuwarmu da muke ciki har da ɗalibta na addinin musulunci akwai wani nau'i wani lokaci na rashin gaskiya a harkar kasuwanci akwai nau'i na rashin gaskiya a harkar koyarwa akwai nau'i na rashin gaskiya ta ko'ina ka kalla akwai nau'o'i na rashin gaskiya saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin masu gaskiya Allah ta'ala ya gafarta mana zunubanmu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk lalle kuma da ka matsa sosai
Rana Allah saka da kai a yi afuwa ba dan an ban umarnin waɗanda suke son su yi magana da ɗan dama ba da da bar malam samu kamar minti ashirin akan wannan topic amma Allah saka da tunda malam muna tare da shi in Allah da wata za a samu dama da za a yi wannan muna tare da ɗaya daga cikin na'iban mu na wannan masallaci malam Ahmad Muhammad Gombe kuma cikin malaman mu na wannan gari zai zo shi ma yana da minti biyar da zai dan gabatar da jawabinsa a takaice malam Ahmad Muhammad minti uku to minti uku aka ce mu mai an rage maka biyu so za a haƙuri da Allah insha Allah ta'ala
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a to duk da na shigo komanda ya mamaye ni ba mai tsama wallahi zan ce komai ba a da farko muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana farkon fara wannan tafsiri kuma cikin kaddarawan Allah da falalan shi da rahaman shi ya kawo mu yau ranar da za a rufe abu ne wanda ba haka aka so ba za a so a ce kullum ma ana irin wannan abin Uh, domin uh, ababen da ke cikin watan ramadan na alkhairai da falala waɗanda ba su da iyaka za mu so a ce kullum suna tare da mu to abinda zan ɗan so na ji hankalinmu shine abu ne guda ɗaya wai a uh, wani limami ne aka zo sallan asuba a masallacin shi ran ɗaya ga ramadan masallaci ya cika mutane har waje an tada ya kama ya karbi abin nan kafin ya kabbara mai sai ce jibi kuma na fukai mako za sallah sai da azumi wato abin zai baka mamaki yadda ake cika masallaci da azumi amma ana gama azumi shikenan sai ka ga masallaci ya rame wato za ka yi ta tambayin kanka to mutanen nan tafiya suka yi ko kuma daina sallar suka yi ban san ko kuna wannan tunanin ba kun fahimci wani abin da kyau dan abu ne wanda yake da hatsari kwarai da gaske kaga masallatai suna cika da azumi ana cewa an yi sallah to tun daga ranar da aka ce gobe sallah ka kalli sallah asuba za ka ba mutane da yawa kalli sallar isha ka ga ba mutane da yawa wannan abun abun takaici ne a ɗaya daga cikin magabata a babban ɗalibin ibn taimiyya rahmatullahi alai a ibn qayyim al-jawziya Allah ya mishi rahama yake cewa yana daga cikin abin da magabata na kwarai suke yawan fada a cikin maganganunsu shine wamin alamatul qabul al-istimrar na daga cikin alamun an karbi aikinka a ga ka ci gaba da ayyukan alkhairi da kake alal misali yana da kyau in ka fita daga ramadan a ga ka koyi waɗansu darussa cikin ramadan din ibadun da kake bi ma'ana an samu ci gaba ba su tsaya ba ko da ba ka yi su yadda kake a ramadan din ba amma dai ya zama ba su yanke ba amma musamman abin da ya shafi ababe na farilla kuma wannan ba a bukata a ga canji yadda kake zuwa sallan jami'i akan lokaci a ga cewa bayan ramadan ma ka zarce a haka to na alamu ne na an karbi ayyukanka a cikin watan ramadan wannan kenan sai abu na karshe wanda zan dan dora akan wannan a ɗazu na ji malam yana ta maganganu lokacin da na shigo allah saka masa da alkhairi dakta game da sayyidina abubakar a siddiqu wato akwai mawaƙif da yawa wanda za ka sayyidina abubakar kusan kamar shi yake haɗa kan mutane ko an shiga rudu ya jawo mutane su dawo cikin hayyacinsu ya faru lokacin rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ran da annabi ya bar duniya an samu rudewa a cikin musulmai na damuwa da tashin hankali da har irin sayyidina Umar yana ganin ma annabin bai rasu ba ko kar ma a ce ya rasu to ana cikin wannan rudani sayyidina Abubakar As-Siddiq da yazo ya tabbatar da lalle manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya hau minbari ya khutba daga cikin kalmomin da ya faɗa masu mahimmanci wanda aka rubuta su da tawadan zinari ana karanta su a tashin duniya shine ya gaya wa mutane a masallacin annabi cewa man kana ya abudullaha duk wanda yake bauta wa Allah fa inna Allah hayyul la yamutu to Allah fa yana nan a raye diman da'iman baya mutuwa amma wa man kana ya abudu muhammadan duk wanda yake bauta wa muhammadu kuma fa inna muhammadan qad mata haƙiƙa annabi muhammad kan ya rasu to kaga anan sai ka juya wannan abun ka ce man kana ya abudullaha fa inna Allah hayyul la yamutu duk wanda ke bawa ta Allah to Allah yana nan a raye baya mutuwa wa man kana ya abudu ramadana duk wanda kuma ramadan ki yake bautawa to ramadan ya tafi ina fata an gane Allah shine ubangijin ramadan shine ubangijin shawwal da almuharram da rajab da kowane wata a bauta mishi a kowane wata ana bukatan ƙari ne in aka shiga ramadan ne saboda haka yan uwa a har lokacin yayi komanda to Allah ba ku hakuri to dan Allah yan uwa mu kokarin dagewa da ibadoji a cikin watan Ramadan da bayan Ramadan domin wannan shine alamun an karba mana ayyukan mu Allah ta'ala ya karba mana ibadun da muka yi sauran kwanakin da suka rage kuma ya ba mu ikon yin ayyuka masu kyau da ikhlasi ya kuma karba mana hada billahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari malam ahmad muhammad babbe ɗaya daga cikin na'ibai wanda masallaci a gurguje zan kirawo malam abdul qadir tabra yana da minti uku shi ma insha Allah don ya zo ya gabatar da yan kalmomin sa kamar yadda imam ya yi muku umarni a tarmaka Allah bismillah malam abdul qadir tabra ɗaya daga cikin malaman mu ne da suke gabatar mana da ainihin wato fure hudu a wannan masallaci da kuma hudu kanta ma a wannan masallaci Allah ƙara wa rayuwa
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وآله أهل الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله a gaskiyar lamari malamai sun riga da sun gabatar da duk abin da ya kamata wanda ni a matsayina na ɗalibinsu ni ma na fa'idantu to amma tun da aka kira ni aka ce na faɗi wani abu to alhamdulillah za mu faɗi abin da allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara kuma lura da cewa lokaci ya riga da ya tafi bari a yi shi a takaice abin da nake so na ɗan ja hankalinmu a kayi shine tunda watan ramadan muke ciki kuma ta nausa sosai saura kaɗan to a cikin kaɗan ɗin nan nake so na ba mu shawari mu yi amfani da shi wajen ainihin ribatuwa da lokacin da ya rage mana akwai wata magana da ibnu hazmin ya faɗa wato abu muhammad ali ibnu ahmad ibnu sa'id ibnu hazmin al-andalusi ya rasu shekara ta 400 da ainihin 56 a babban malamin sunna ne a cikin littafinsa al'akhlaq wasiyar magana ta ashirin yana cewa idan ka tara rayuwar duniya gaba ɗaya za ka same ta abu uku ne lokacin da ya wuce da lokacin da ake ciki da lokacin da zai zo ya ce wanda lokacin da ya wuce da lokacin da zai zo wannan duk ba naka bane kai ɗan adam kamar ba su faru bane ba ka da iko a kansu ya ce me ya ragu shine yanzu ya ce saboda haka ɗan adam gaba ɗayan rayuwansa ba abin da yake da shi sai yanzu yanzu nan saboda haka ya ce shi yana mamakin wanda zai yi amfani da yanzu kawai yanzu nan kawai ka yi amfani da shi ka ɓata rayuwan da za ka rayu a cikinta har abada ita ce rayuwar lahira ya ce ya kamata tun da iya yanzu kaɗai muke da shi to koya za a yi ka matsa ka amfana da shi to wannan magana akwai hikima a cikinta sosai maganar ibn hazmin zahiri an gane ko saboda haka ya kamata musamman wanda suka shiga itikafi da ma sauran al'ummar musulmi maza da mata a cikin wannan goma na ƙarshe mu jajirce da ayyuka kyawawa tasbihi kar harcinka ya yi shiru daga tasbihi in ba dai dalilin wata magana wacce ita ma fa'idanta yana da fa'ida sosai ba ka shagalta da tasbihi wanda za ka ga magabata ko da ba a watan ramadan ba wato masu zikiri ne masu yawaita zikiri ne suna ɗabbaka umarnin allah da manzon shi kamar akwai wani daga cikin magabata ana kiransa wato umair ibn hani sa'idu ibn abdul aziz ya ce yana tambayansa ya ce na ga kai kusan kullum harcinka baya shiru zikiri kake ko za ka iya gaya mini sau nawa kake tasbihi kullum sai ya ce e mi'ati ashari marra illam tahdi al asabi ya ce kwarai ko kullum 24 awa ina yin tasbihi sau dubu ɗari matuƙar ba yatsuna ne suka yi kuskure wajen kirge ba to ka duba yadda magabata suke himma suke ƙoƙari to tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbaha bil falahi falahu saboda haka ya kamata mutane su yi ƙoƙari lokaci yayi ne to ya kamata a jajirce mu ma mu ɗauki hanyar magabata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada kurakure Allah ya tara mu gafara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mana bukatu tabra Allah saka da alkhairi kamar da yake a cikin jadawali abin da muke da shi yanzu kamar da aka sani wannan tafsiri da kuma dukkan wasu activities da ake yi a wannan masallaci yana gudana ne a ƙarƙashin babban kwamiti namu na wannan masallaci da makaranta wato board of trustees na wannan masallaci ƙarƙashin jagorancin alhaji jamalu arabi wanda yanzu zai zo ya gabatar da jawabinsa wanda ainihin professor ali usman yalafati wanda shine ma'ajiyinmu na wannan kwamiti zai zo shi ya wakilci ciyaman din da ya yi jawabi na godiya ga malamanmu da alarmanmu da ma dukkan ku yan uwa da kuke zuwa kuke sauraron karatu a wannan guri saboda haka professor Ali Usman Yalfati vice chancellor na Gombe State University zai zo ya gabatar da shi Allah bai bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى يا مسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a madadin board of trustee that is uh, amintattun wanda ke guda da wannan masallaci da makaranta zan dan wasu kalamai kaɗan na nuna godiya na ɗaya godiyan boda je ga media committee wanda suke shirya karatuttuka da ake wannan masallaci daga tafsiri da har zuwa tahajju da ake yi da har da masu ittikafi da maganan lura da masallaci security da lura da media daukan video da ake yi social media da duk sauran ɗawainiya da ake yi don jama'a samu jin daɗin zuwa halatta katu da ake wannan masalatan gaskiya ba abinda za mu cewa media committee sai dai musu addu'a allah saka da alheri allah ƙara wa lahiriyar albarka allah sa wannan ayyukan da kuke a samu ka cikin mizaninku sai na biyu shi malam albani da yake gudanar da shi da chief imam na masallacin nan yake gudanar da tafsiri a wannan masallaci muna ƙara mishi godiya bisa wannan ɗawainiya da yake ɗauka kowane shekara da shi da alaramma da suke wannan karatu suke karatar da mu alƙur'ani muna musu godiya shi malam da alarama allah ƙara rayuwa albarka allah ƙara su yi son kwana da lafiya allah ƙara basira da hikima da ilmi mai albarka wanda ya amfani al'umma gaba daya sai zan mika godiya ga imaman da suke jan sallah nan masallaci daga tarawi da ake yi har tahajju da ake ja muna musu godiya cikin wannan ɗawainiya da suka ɗauka ba abin da za mu ce sai mu samu su ta su addiya allah su ba ƙara musu albarka cikin rayuwarsu kara ba da ilimi mai albarka sai kuma su jama'a da muke halatta wannan karatuttuka inda ba ko sarkatu amma ba za su yi ba ina jan hankalinmu na ɗaya tukun game da ɗaya akwai yan gomu wanda ba da muna tare da su a nan bana allah bai kaddara muna tare da su ba alfani zama mu irin wannan mu dinga tunawa da junanmu wanda inda allah ya kai rayuwarsu zuwa yau da mafi yawansu da suna tare da mu cikin wannan karatuttuka sadaka irin wannan zama da muke ya kama tuna da su mu musu addu'a ya kasance zaman su da suke zuwa karatu a nan kamar ya zama kuwa sakatar jariya da suke yi in muna tunawa da su muna musu addu'a insha Allah Allah zai kai musu wannan addu'o'in namu a cikin kaburburan su saboda haka yan uwa ina fata karatuka da muka amfana a cikin wannan wata mai albarka muna fata Allah sa mana su cikin mizanin mu muna fata kamar kuɗa nan Allah sa da majalisar fito gaba daya muna fata kuma Allah sake maimaita mana wannan zama irin wannan shekaru bakin baɗaɗa a ƙarshe kar mu mance iyayenmu da wanda suke da rai da wanda suka wanda suka suka yi gabace mu mu sa su addu'a kuma wanda suka asasa wannan masallaci da makaranta da sauransu mu tona da su Allah gafarta musu Allah haska kaburburan su Allah sa wannan ayyuka da suka yi a cikin mizanin su da wannan nan takaccen kalamai zan ce jama'a mun gode kuma Allah sadam da alheri a cace karba zuwa assalamu alaikum
wasu aure jawabi da madadin ciyaman na board of trustees na wannan masallaci da makaranta ya gabatin professor ali usman jalafati vice chancellor na gombe university allah saka da kai kamar yadda aka sani akwai karamin kwamiti wanda ake kira da media committee wanda shine babban kwamitin ya bar masa alhakin gudanuwar aikace-aikacen da duk ne ake yi a wuri saboda haka akwai ɗaya daga cikin shugabanni kuma memba na wannan kwamiti ala alhaji sani bashir wanda aka fi da baban maryam zai wakilci kwamiti media kwamiti don ya zo ya yi kalamansa kuma ya yi godiya a madadin media kwamiti insha Allah ta'ala a karmakallah kuna da minti biyu insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yeah, right? To, a madadin wannan kwamiti da kuma ɗaliban ilimi a wannan masallaci kusan wannan masallaci ba wai tafsiri kaɗai malam yake gabatarwa ba malam yana karanta da littattafai guda biyu ɗaya na aƙida ranar asabar kuma ina ji tun da aka ba wannan masallacin malam yake karanta da littattafan aƙida ya karanta da littafi na la ilaha illallah aka sauke malam ya ga ya dace a sake komawa kuma sai da aka dawo na biyun nan na gane cewa gaskiya akwai hikima a cikin nan ku duba abin da ya faru a cikin wannan wata na ramadana akan isti'ana abinda kullum za a dinga kullum kowane musulmi zai dinga ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amma wani wani zai ce wa shi yana ganin cewa an yi subil adabi an yi kaza kaza kaza kaza kaza kai wannan al'umma namu tana bukatar gyara malam Allah ya saka da alheri a cigaba da irin wannan karantarwa an karantar da aqidatul dahawiyya anan an karantar da littafin lumatul itiqad yanzu haka malam yana karanta da littafin la ilaha illa a can kuma wasu masallatai ma ya karanta da wasu littafin na aqida to malam daman gaskiya a wannan bangaren malam yana kokari sosai Allah ya saka da alheri to mu yan kwamiti da ɗaliban ilimi da muke kullum muke halartar wannan masallaci muna mika mu ga Allah subhanahu wata'ala muna kuma mika mu ga malam Allah ya saka masa alheri Allah ya tabbatar da gidajensa Allah ya ƙara sa albarka a cikin iliminsa Allah ya sa ya gama da wannan duniya lafiya kuma yadda ya ce babansa inda yawan sa ma ya sa addu'a Allah ya gafarta wa Allah ya sa babansa ya rika so mai tsoka a cikin wannan aikin alheri da yake kuma iyayen mu Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu Allah ya mana albarka gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu mun saurari saurari- mun saurari jawabai na godiya a madadin kwamiti na midiya a daga watan sanar bashir da jamti na madadin fanas ban allah sanar da kai a kafin mai gayya ya zo a, akwai sanarwa da waraka akwai wasu bayan allah da suka fito wani babban allah da ya kawo jira ɗari biyar ya ce a tashi da addu'a allah ya cikin mahaifinsa allah ya gafarta masa akwai wanda ya kawo jira ɗari biyar shi ma ya ce a Allah a roƙa masa na Allah ya shirya da ƴaƴansa sannan akwai wanda gawa da ko namiji ne ko mace shigowa na kawo Qur'ani guda uku akan cewa a roƙa masa Allah bukatun su alkhairi Allah ya biya musu da musu Allah ya musu haka Alhaji Bura Alhaji Ibrahim Bura duk shekara ya saba kawo mana zakka a wannan masallaci a bana ma Allah ya sa ya kawo zakka ta da dubu da kamar yadda yakan yi kasafi cewa ga yadda za a yi da zakkar dubu hamsin ya ce kwamitin marayu dubu hamsin kuma a sa a kwamiti na da'awa alhaji ibrahim kuma sako ya iso allah ya saka da kai allah kara wa dukiya albarka wanda wanda ya kawo kuma shi wanda masa addu'a allah wani ya kara kusanci ya kuma sa albarka cikin rayuwa haka akwai wani bawan allah shi ma ya turo ta hanyar akawun kuma na ɗari hudu ya ce yana neman addu'a bukatar har yanzu muna sanar da al'umma cewa dangane da abin da ya shafi hajji da ake a wannan masallaci da al'ummar da kuma za su zama a gurbin suna da tattaunawa a kan matsala ana da duka da abin da ya shafi hajji da zuwa mata wannan da abubuwan da suka faru a makotanmu wanda ya sa mu suka cewa ba kamata mu ɗauki mataki domin ba da kariya ga waɗanda iyaye namu mata cewar hukumar da masallaci tana sanar da iyayen 'yan matan da mazajen matan da kuma wanda suke ƴaƴan mata da bala'iyar su suna zuwa daga yau an dakatar da zuwan mata su kan aka kawo musu nasu saboda barazana ta waɗannan yara marasa tarbiyya da muke fama da su saboda haka an dakatar da su da Allah a isar waɗanda ba su ji isar ba su samu labarin sanarwar ba idan sun zo ta hajji din yau za a san musu kuma daga yau din gobe za mu sa aiki ba duk wanda za a fara ta yi a yi haƙuri a yi a gida shi ya fara alkhairi Allah ya kawo mana sauƙin wannan bala'i Allah ya mana matasa da zama ganci zamu ganci shi mai taro mai gaya shin imam na wannan masallaci kuma babban malamin da ke gabatar da tafsir a wannan wuri mala shek adam muhammad albani gombe wanda ake masa lakabi da bardan sunna zai zo ya gabatar da jawabinsa a takaice shi ma saboda yanayin lokaci a karbaka samu to wasu bayan ana kuma su kayan da dubu biyu a kan samu sa'ada a lokacin da Allah ya mai ƙur'ani na murtuka ƙur'ani guda uku mace mamar ta jikin da suke sa mata addu'a Allah ubangiji ya ji kan mahaifiyar ta ya gafarta mata ya sa aljanna ce makomata
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a dukkanin yabo da godiya da zinzina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa kuma muna ƙara neman taimakonsa da agajinsa da gudunmawarsa na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi shine shiryayye Allah ka shirye mu wanda kuma ya bata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto fitila da haske ga wannan al'umma Allah ka kara wannan manzo daraja ka hada mu da shi a jannatul firdausi bayan haka ya ku yan uwa musulmi wanda muke haduwa a nan domin gabatar da tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma da kuma ɗan bayanai wanda ba a rasa ba a muna masu mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala dangane da dama da Allah ke bamu domin mu zo mu gabatar da wannan abu da ya sauwaka Allah yakan bamu lokaci ya bamu dama ya bamu lafiya don gabatarwa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu kasance masu shiryuwa zuwa ga wannan aiki ba ba don Allah ya shirye mu zuwa gare shi ba don haka muna gode masa akan wannan aiki da yake ba mu damar aiwatarwa Allah kuma ya ci gaba da ƙara mana damammaki masu yawa a cikin shekarunmu masu zuwa domin ci gaba da wannan aiki wanda babu aikin da ya kai shi muhimmanci a rayuwarmu gabaki daya Allah ya sa mu dace abu na biyu kamar yadda kuka sani ni in na zo a irin wannan lokaci gaskiya godiya ce kawai nake gabatarwa ga bangarori daban-daban waɗanda suka suke tallafa mana domin gudanuwar wannan aiki wanda kuma hadisi ya tabbata cewa la yashkurun laha man la yashkurun nasa duk mutumin da baya gode wa mutane alherin da suke mishi to baya gode wa Allah ko ya gode wa Allah Allah ba shi da bukata saboda haka wajibi ne a kanmu mu dinga godiya wa waɗanda suke taimaka mana wajen gudanuwar aikin addini domin babu abin da za ka yi a rayuwa ka samu tsira duniyarka da lahirarka irin ka tsunduma kanka cikin hidimomin addinin musulunci don haka duk wanda zai matso domin ya taimaka ma wannan hidima ta gudana to babban masoyinka ne kuma yana da kyau kai masa addu'a da fatan alheri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sunnata mana haka ta yadda lokacin da ya zo dab da rasuwa ya ɗauko na abubakar ya zo ya ajiye shi a gefen shi na dama ya tara gaba kiɗan muhajiruna da ansar gaba ɗaya sahabbai mutanen makka da mutanen madina annabi ya budu baki ya ce duk duniya babu dukiyar da ta amfane ni irin dukiyar sayyidina abubakar ya ce da a ce ana rike hannun mutum a tafi da shi lahira to da na tafi da abubakar ya ce to amma zan faɗa muku wani abu ku sani abubakar abokina ne kuma ya amfanar da ni a cikin da'awata ya amfanar da ni wajen yada addinin musulunci saboda duniya ta san waye abubakar kuma meye matsayinsa a gurin allah da gurin manzan shi saboda haka sunna ce idan akwai masu taimaka maka wajen gudanar addini to kai musu godiya kuma kai wa al'umma jawabi daidai gwargwado don su san matsayinsu su san kuma alherinsu a gurguje gaba na farko da zan fara godiya shine godiya ga Allah na gabatar da wannan ko muna ƙara gode masa ko ba za mu daina gode masa ba har mu koma ga Allah Allah ya ƙara mana lafiya da imani gaba na biyu za mu fara addu'a wa shi Alhaji Abubakar yaya Arabi wanda shi ya assasa wannan masallaci a dalilin assasawarsa muka samu damar zuwa domin mu karantar a wannan guri Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya kai haske da rahama cikin kabarin shi ladan da duk ake samu a wannan masallaci ta dalilin ibadoji da ake mana addu'a shi ma Allah ya kasa da shi cikin wannan lada Allah ya kai masa rabansa cikin kabarin shi na biyu muna godiya ga su manyan kwamiti wanda su ne suke ba mu dama da kuma shawarwarinsu muke gudanar da waɗannan ayyuka wa ala ra'asihim wato shugaban wannan a kwamiti din wanda sabo ne kwanan aka rada bayan rasuwar shi alhaji AA Haruna ko mu ce alhaji ahmadu haruna allah ya gafarta mishi to abin nan me sunansa na manta alhaji jamalu alhaji adamu malala shine sabon shine sabon shugaba eh alhaji adamu malala allah ya saka masa da alkhairi sannan ga professor wanda ya gabatar da bayani yanzu wanda shi ne treasurer na wannan kwamiti allah ya biya shi da aljanna kullum idan muka idar da karatu na waiwaya baya na ga profeso a bayana na kan ji daɗi kwarai da gaske cewa manyan mutane irinsu sun yadda su zo a matsayinmu na 'ya'ya ba mu wuce 'ya'ya a gurinsu ba su zo su saurari karatunmu wannan abun akwai farin ciki kwarai da gaske a ce manyan ku sun yadda da ku za su zo su saurare ku saboda haka muna wa su kwamiti addu'a tun daga shugaban su har kasa Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljannar firdausi na biyu su ne su kwamiti na media committee wannan kwamanda da yake zaune a nan gefe na shine shugaban mu gaba daya ni ma a karkashin sa nake in an zo wannan fagen ni ma I am answerable to him eh sai ya bani abin nan doka ni ma nake aiki da ita so wannan kusan abubuwa da suke gudana duka da shawarwarin su ne kusan yanzu men committee ma sai dai mu je mu sanar da su wasu abubuwa wallahi wasu abubuwan har mu gabatar da su har mu gama ma ba sa sani amma dai sun ba mu ragama cewa in dai abu ne na alheri kawai mu aiwatar daga baya in ya so ma sanar da su so gaskiya suna taimaka mana kwarai da gaske a cikinsu akwai shi kwamanda a cikinsu akwai shi alhaji ibrahim arabi a cikinsu akwai shi mahamud arabi a cikinsu akwai babba dalha ko mu ce dalhatu el nafati a cikinsu akwai alhaji umar sani bashir ko mu ce alhaji abin nan abin nan alhaji sani bashir wanda aka fi sani da baban maryam ya zo ya zauna a nan ya yi bayani sannan akwai manajan alheri alhaji umar alheri bread sannan akwai alhaji musanna arabi sannan akwai alhaji hamza darakta na big brother bread waɗannan bayan allah su ne suka haɗa media committee wanda da su muke duk waɗannan ayyuka da babu abin da za mu ce musu sai dai mu ce allah ya saka musu da alkhairi allah ya biya su da aljanna sannan akwai fage mai tsoka da su 'yan media waɗanda ga sunan a gaba kullum za ku gan su a jere sun zo suna sun baza kayan aikinsu sun ɗana kyamarorinsu wanda duk wani alheri na da'a wannan da yake yaduwa a duniyar nan yanzu domin abin mamaki kamar yadda na faɗa muku karatuttukan nan da muke yi wallahi wasu jihohi guda shida sai daga baya na samu labari cewa wasu bayan Allah sun ɗauke su daga midiyar da ake yadawa wallahi sun biya a gidajen rediyoyin jihohinsu ana saka karatun sai daga baya ake buga mun kusan jiha guda shida wanda wannan alherin ya zo ne sakamakon yada karatun da su suke yi yanzu muke magana dr talle ya ce shi bai ma iya gane adadin gidan talabijin din da suke saka karatun nan ba mu dai wanda muka sani officially wanda muka yi magana da su gidan talabijin kwaya ɗaya ne shine albani tv allah ya saka musu da alheri amma wallahi akwai gidan talabijin da yake faɗa ya ce shi ya ma kasa gane adadin su ya ce min kaza suna sawa kaza suna sawa kaza suna sawa yauwa sai ma radio su ma ko wanda alhaji abubakar mai gwanzo shi ma ya ɗauki nauyi ake sakawa to duk wannan alherin ya zo ne daga irin kokarin da su yan midiya suke wajen yada karatuttukan nan don haka ga shugabansu alhaji yakubu mai kano allah ya saka masa da alkhairi a cikinsu akwai malam usman mai kyamara a cikinsu akwai malam aminu ladan koli a cikinsu akwai malam isa wali abubakar a cikinsu akwai malam usman microfinance a cikinsu kuma akwai malam usman dan bauchi sai waye kuma eh malam murtala malam murtala malam murtalan nan ina ga yawanci za ku ga kamar bako ne a cikin tafiyar mun nan ya fi wata biyar yana bi na akan yana so ya shigo cikin wannan harkar ta yada social media wallahi tallahi makoci na ne ya je gidana ya fi sau goma ina cewa malam a saka ni nima zan bada gudunmawa malam a saka ni zan bada gudunmawa malam a saka ni wata rana sai na ce to ya zo masallaci mu haɗu ga shugaban su Alhaji Yakubu mu zauna mu tattauna mu ga ta ina zai bada gudunmawa muka zo muka zauna muka tattauna sai muka ga zai ba da gudunmawa ta hanyar tiktok tiktok ne kuke cewa ko tiktok me ne yauwa tiktok to muka zo sai muka ba shi kulawa da wannan yanzu haka followers ɗinmu da muke da su a tiktok kusan mutum dubu arba'in da wani abu kusan mutum dubu arba'in wanda yake kula da wannan allah ya saka masa akwai malam umar falo alhaji umaru falo mai falo global masa ne ko me ne wai masa duniya ne ko meye ne falo global masa ne ko meye ne to yana da gidan abinci haka da ya bude kwanan nan tare da shi ake ta wannan hidima Allah ya saka masa da alkhairi a takaice akwai Ismail ko akwai Ismail akwai Adamu Aliyu baban Maryam duk waɗannan gaba ɗayan su ma'aikatan mu ne na yada karatuttuka kuma wallahi da yawa daga cikin su suna amfani ma da dukiyarsu wajen yada wannan karatun abubuwa da yawa ba mu muke musu ba sai abin da ba a rasa ba su suke daukar abu kuɗi a yanzu ko jiya malam ya kome kano yana gaya min ya tura a siyo mana wani kebul wanda za a yi amfani da shi kuma da kuɗin sa zai siyo ba bashi aka yi wallahi jiya jiya yake gaya mu so muna addu'a Allah ya saka waɗannan bayan Allah da alheri sannan na yawa sannan akwai masu zuwa su saita mana kayan karatu da guraren karatu musamman sarkin ayyuka Alhaji Abdullahi Anka an kallazi na amanu yawwa an ka Allah ya saka ma da alheri eh kuma da Allah ina ba ku hakuri da mu kuma ina ba ku hakuri da anka an yafe wa anka ai ko to anka ma ya yafe muku insha Allah yawwa yawwa mutum ne gaskiya mai kokari sai dai wani lokaci yana dan zafafawa kaɗan eh yana dan zafafawa kaɗan na ce to wai barewa ba za ta yi gudu ba dan ta yi rarrafe ko yawwa so duk yana kokari ne wajen ya ga komai ya saitu to a wani lokaci kuma sai a dan samu dan kuskure a dan zafafawa wani to da Allah a yi hakuri Allah ya ƙara mu ya ƙara mana lafiya da imani ya haɗa mu a cikin jannatul firdaus muna godiya har ilau ga waɗanda suke ba mu gudunmawa musamman gidan abin nan mai na mega din nan suna turo mana mai kusan kowanne lokaci ba ma cikin ramadan ba in dai mai ya kare yanzu ma sun turo ko in dai mai ya kare kafin ma a gaya musu in suka sani wallahi sai dai a gaman kawai sun turo shi da shi ake durawa ake tara janareto a yi salawatul khams a yi ta'alimat a yi hudubar juma'a sannan a ramadan din nan ko mu gabatar da karatu da shi Allah ya saka masa da alkhairi manajan nan Allah ya kara wannan gida daraja da kima da martaba sannan muna godiya ga 'yan hizba mazansu da matansu wanda kusan kullum a ramadan ko ba a ramadan ba muna tare da su a wannan guri suna kula da kayayyakin hawanmu abubuwan hawanmu suna kula da dukiyarmu suna kula da guraren ibadar mu shiga da fitar mutane da dai shauransu wanda yake da matsala su taimaka masa wanda yake bukatar a dan jakunansa kuma a dan jakunansa a masa nasiha an gane magana da kyau ko to muna addu'a Allah ya saka wa 'yan hizba da alheri ga shugaban su shine komanda kamar yadda kuka sani kuma a karkashin su suke gudanar da waɗannan ayyuka muna addu'a duka Allah ya biya su da aljanna muna addu'a ga waɗanda suka ɗauki nauyin karatuttukan nan ake sakawa musamman a gidan rediyo da kuma talabijin gidan rediyo na nan amana a wani bawan Allah ya ɗauki suna na ya ɗauki nauyin amma dai na san kuna jin suna ana faɗa a ƙarshen karatun ko don haka ba sai na ƙara maimaitawa ba Allah ya saka masa da alkhairi gidan talabijin na albani shi ma wasu bayan Allah suka ɗauka ake sakawa Allah ya saka musu da alheri da aljannar firdausi sauran gidajen talabijin waɗanda ba su san ba mu san cewa suna sakawa ba muna addu'a gare su Allah ya saka musu da alheri sannan zan dawo baya zuwa ga limamai da ladanan da muke tare da su limamanmu na farko akwai shi Dr. Abubakar Talle wanda ya zo ya yi jawabi akwai Malam Ahmad Muhammad Gombe wanda yanzu haka shi yake gabatar da tafsirin mata ɗazu muka zo muka rufe tafsirin mata akwai malam murtala muhammad salih kaugama wanda shi ma na'ibinmu ne a wannan guri sannan akwai kuma waye ina ga su ne dai na'iban su uku na juma'a ko to sai limamai na kamsu salawat akwai malam yusuf akwai malam murtala akwai kuma waye shikenan to sai ladanai akwai malam yusuf yunus akwai malam yusuf wanda tela ne yana cikin masallaci nan sannan ga malam aminu wanda ya ci ruwa biyu shi ma'aikacin facebook sannan kuma ladanin masallaci za mu kwace ɗaya mu ba wani insha Allah yau ya rike guda ɗaya to a bar masa gaba ɗaya to shikenan to shikenan so Allah ya saka musu da alheri waɗannan bayan Allah suna taimaka mana yanzu kun ga tunda aka higo Ramadan ɗin ni sau ɗaya na ja sallah shine an ɗauki azumi ranar Alhamis ko ranar Juma'a na zo ne khutuba daga nan sai na ce to fa salamun alaikum ni kan na yi sallama da masallaci sauran limamai su ta bugawa so su suka yi ta yin hudubobi har gashi muna kokarin rufe tafsiri ba za mu manta da malam abubakar sadiq famasi ba malam abubakar sadiq famasi abokin da awa ne kuma abokin tafiya ne yana zuwa wannan guri ya taimaka mana yana gabatar da fure hutuba sannan kuma yana cikin abokan aiki cikin yada da wannan muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljannar firdausi Allah ya sa ya gama da wannan duniya lafiya sannan muna addu'a har ilau ga makotanmu na masallacin nan gaba ɗaya musamman waɗanda suke taimaka mana wajen gano wasu abubuwan da mu muna can nesa gidajenmu ba a kusa da nan suke ba irin su alhaji taju allah ya saka musu da alkhairi irin su malam usman zunnuraini da irin su malam muhammad kala muna addu'a allah ya saka musu da alkhairi da sauran waɗanda suke kewaye da masallaci akwai masu sana'o'i muna nan tare da su akwai shushaina akwai masu sai da kifi akwai mai sai da lemo da ayaba da shauransu allah ya saka musu da alkhairi muna addu'a ga masu shara da kula da masallacin nan da masu tada janareto da waɗanda suke kula da yanayin rufe masallacin da buɗe shi lokacin da ake da buƙatar haka irin su baba garba da irin su malam kawu wanda wani lokaci in ma lada ne ba sa kusa shi yakan kira sallah tsoho mai ran karfi in ya kwarma kiran sallah ina kwance wallahi a fanta mu nake jiyo kiran sallah shi to muna addu'a waɗannan bayin Allah wanda duk mun haɗu ne da su wajen yin wannan harka ta da'awa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljannar firdausi Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi akwai waɗanda suke taimaka mana idan mun shigo wannan azumi suna kawo mana zakka na farko dai akwai shi alhaji ibrahim bura wanda yanzu ya kawo zakkarsa naira dubu ɗari sannan akwai mai silifas ko yau alhaji sa'adu mai silifas ya kawo zakkar dubu ɗari biyu da hamsin sannan akwai waye ne kuma sai kuma abin nan alhaji eh dan alkali dan alkali sanata sa'idu ahmad alkali in ba ku manta ba tsakiyar ramadan din nan ya kawo mana sola muka zo aka kakkafa dan ƙara haskaka wannan guri for security purpose to kuma dama yakan aiko da shinkafa kafin ramadan din nan da kusan sati guda ya turo da shinkafa irin tantan keji buhu ɗari muka raba bayan allah a wannan masallaci so muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi allah ya biya shi da aljanna ba zan gushe ba ina mai addu'a ga malamai na musamman waɗanda suka fi shahara cewa an san su cewa sun karantar da ni kamar misali malam adamu muhammad dokoro yanzu haka yana saudiya muna addu'a allah ya dawo mana da shi lafiya allah kuma ya kara masa lafiya da imani da kuma malam musa adam mai hula wanda malami na ne kuma ya karantar da ni kuma har yanzu akwai kyakkyawar alaka ta ɗalibi da malami tsakanina da shi muna addu'a allah ya biya shi da aljanna ba za mu manta da malam abubakar suleiman alhullati allu'ulu'i babban alaramma masha allah babban alaramma mai ja mana baki wanda kusan akwai wani yake ce mi yace malam abin da ke ƙara gyara karatun kan nan alaramman kan yana ƙara wa karatun kan nan kwalliya na ce to masha Allah tabarakallah eh su malam Abubakar Suleiman Abdullahi Allah ya saka ma da alheri mutum ne mai kokari wallahi in na gaya muku program din da yake a Ramadan din nan hankalin ku sai ya tashi yasa wata ran wallahi in yazo har tausayin sa nake ji na farko dai yana daura a makarantar shi na biyu yana tafsirin mata na uku yana tafsiri da asuba na hudu yana tafsiri da dare a manawaci na biyar yana zuwa ya zama na baki a nan gurin a wuni kaf sai ya gabatar da waɗannan abubuwan wallahi to kaga wannan ba karamin mujahada bane ni da kaina nace masa dan Allah a rufe tafsiri kwaya daya a hakura da sauran to 20 ga wata dai muka lallaba shi ya rufe tafsirin asuba ni da asuba bayan sallah gaskiyar magana ba wanda zai tada ni gaskiya in dai ne asuba na je na cire kan batir na fata a fahimci magana amma wallahi bawan Allah na haka zai tahi da asuba ma nan kowa yana baccin bayan asuban nan amma yana ta yana tafsiri so mutum ne mai kokari mujahidi wallahi tsakani da Allah Allah ya saka masa da alkhairi na'am yawa na mata ma da shi yake jan bakin muka ce abin yayi yawa dan haka muka sauwake masa Allah ya saka masa da alkhairi akwai alaramman da ke jawo shi malam ahmad baki malam abubakar ko kuma shi ne headmaster mu na a makarantar mu na islamiyya na locus wanda shi ma masha allahu tabarakallahu allah ya masa nutsuwa da hankali da sanin ya kamata kuma mutum ne mai kokari wajen karatu da addini mutum ne mujahidi kwarai da gaske ɗazu muke magana a kansa a gurin tafsirin mata allah ya saka masa da alkhairi to sai yan uwa da suke kawo mana ziyara wannan masallaci daga ciki akwai honorable suleiman ɗanka da muna tare da shi gashi ya zo wanda in kuka lura duk shekara in dai muna tafsiri anan sai ya samu wata rana ya kawo mana wannan ziyara ya zo mana ziyara yana ta ban haƙuri na cewa bai samu ya zo ba yanzu sai ranar rufewa na ce an yafe maka Allah ya yafe mana gaba daya so na san yana da bukatu masu yawa muna addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi ga dagaci muna tare da shi dattijan arziki irin albarka irin waɗannan dattawa dagacin mana wace ko irin waɗannan dattawa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi malam abdulkadir tabra muna addu'a Allah ya saka mishi yazo yayi nasiha a wannan guri to al'ummar dai ba za su girgu ba yawwa akwai wani bawan Allah da duk shekara in muka zo zamu tafsiri yakan kawo mana drum biyu na diesel a dinga durawa a generator nan ana tayarwa ana karatu ana tahajjud ana tarawihi da shauransu muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi baya so mu faɗi sunan shi amma mun so wallahi mu faɗa baba ibrahim faɗa ko kar mu faɗa to allah ya saka mishi da alheri wallahi yana kokari kullum shekara sai ya kawo wannan abu don haka yan uwa al'ummar jama'a muna godiya ga al'ummar aljanu da suke zuwa sauraron karatun mun nan don haka al'ummar aljanu mun gode eh da aljanu ake karatun ai da su ake yi ba iya mu ya mu bane don haka al'ummar aljanu al'ummar annabi muhammadu ne su ma muna addu'a gare ku amma muna muku nasiha masu bige mutane daga cikin ku ko wanda ake haɗa kai da su da bokaye suna zuwa suna cutar da wasu ji tsoron Allah sun ji wa'azi a Ramadan su daina wanda kuma dama mutanen kirki ne bayin Allah to Allah ya ƙara tabbatar da mu da su akan hanyar daidai ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace duniya da lahira Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu kuma da kuke zuwa ku taru Allah ya haɗa mu a can kama jama'ana huna an yi jama'ana hunaka fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir Allah ya saka muku da alheri Allah ya biya muku bukatun ku na alheri daga ƙarshe duk wanda zai mun wani abu a yanzu bai wuce abu biyu nake bukata ya ya- ya- ya- yawaita yi min shi ba in ma zai mun wani abu bayan wannan shine yi wa mahaifina addu'a Allah ya gafarta mishi wannan abin na bukatarsa kwarai da gaske domin kullum idan na tuno da yana raye da zai fi ni farin cikin halin da yanzu nake ciki saboda shi ya fara bani karatun alkur'ani mai girma shi ya fara dora min dan ba shi ya fara koya min karatun qur'ani to don haka ina bukatar a dinga sasha addu'a Allah ya kai wannan lada har cikin kabarin shi Allah ya gafarta masa Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi sannan na gaya muku mahaifiyata tana da rai kuma tana cikin matsala har yanzu aikin da aka yi mata kwanakin baya a karfan da aka sa wajen yi mata ɗorin yana fitowa don haka gurin yana ɗoran ruwa so daga ƙarshe mun yi magana da likitan cewa bayan sallah za a je za a farke hannun za a cire karafin gaba daya so da Allah a taya mu addu'a Allah ya bata lafiya kuma Allah ya sa a yi wannan aiki lafiya a kuma gama shi lafiya ita kuma Allah ya ƙara mata imani da lafiya Allah ya raba mu da ita lafiya Allah kuma ya haɗa mu da ita a jannatul firdausi waɗannan su ne jawabai da zan yi a gurguje da fatan Allah ya datar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa mun zo karshen wannan zama sai dai zamu kira wa alal mafaka sadiq wanda zai zo yi mana addu'a a takaice shi ma tunda malam ya tattaro addu'a zai cika sai mana kenan ko amma kafin cika sai addu'a shine akwai wata baiwar Allah wadda aurenta ya mutu bayan aurenta ya mutu ta dawo gida mahaifinta ba lafiya duk abin da take da shi ya ta kashe shi a wajen jinyar mahaifinta kuma a ƙarshe mahaifin Allah ya masa da yanzu mijin ta samu miji za ta yi aure ba ta da komai take roƙon ko katifa ne a samu wani ya taimaka mata da katifa ko wani abu ita dai ta samu ta je gidan mijinta shi wannan shi ne abin da ya hana a yawon shi ma mijin nata na da da zai koma da ita ba shi da karfi ba da tana yi mata wannan ba al'ummar musulmi an kawo koke gari wanda duk yake da bukata zai taimaka mata da katifar ko zo ya same mu ko ya samu malamin tsara limamin na musulmi wani masallaci insha Allah ta'ala to wai an ce headmaster baya nan ko zan cika ce mana gaba ɗaya da ruwan ko duk abin da malam ya roƙa mana Allah ya amsa mana duk abin da malam ya roƙa mana Allah ya amsa mana Allah ubangiji ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya gafarta mana zunuban mu ya yafe mana kusakuran mu Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu yayi wa zuri'ar mu albarka maluman mu nan da suke karantar da mu malam Ahmad Gombe malam Albani Gombe malam ah, Dr. Abubakar Idris Gombe shi ma duka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ya wa zuri'arsu albarka yan kwamitin mu da babba da ƙanana dukkanin su Allah ubangiji ya sa aljanna ce muku mu dukkanin ku da kuke tare a wannan gundu wanda yake da wata matsala Allah ya yaye masa wanda yake da wata damuwa Allah ya yaye masa wanda yake da wata bukata Allah kar mu tashi anan sai ka biya kowa bukatun su na alheri Allah muna roƙonka duk marasa lafiya daga cikin mu ko mu ko iyayen mu ko yan uwan mu ko kannan mu ko iyalan mu Allah ka ba su lafiya Allah duk wanda bai da lafiya Allah ka bashi lafiya mu da muke da lafiya Allah ka kara mana lafiya iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu ka gafarta musu wanda muke laye da mu da sun tawo ta zo mu cika da imani Allah ka tashe mu da imani ka tashe mu cikin bayan ka salihai rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya man lahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah